صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za ki gaba da karatu wanda za a fara karatun wannan littafi hayatul islam wanda shi ma akwai wani abu game da shi shi ne shi wanda ya littafin ba mu da cikakken tarihinsa shi dai a kansa ya faɗa cewa ya gaba littafin nasa hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin da ɗaya shi yasa ya zamo kenan yau da gama wannan littafin ya kai shekara ɗari da ishirin da ɗaya shekara ɗari da ishirin da ɗaya da gama wannan littafin na hayatul islam kuma har yake faɗa cewa ya gama shi ne a raura a raura manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa littafi ne wanda duk da cewa ba daɗewa ya cancan ba tunda wasu daga malamanmu wanda muka tarar zai iya zama wa ma littafin a zamaninsa aka gama shi tun da wasu a cikinsu yau sun kai shekara hamsin wasu sun ɗaura haura ma a kai to kuma an faɗa cewa shekara ɗari da ishirin a cikinsu akwai wanda sanda suke fatan sun kai tamanin ya zama kenan ashe sun riski zamanin ne littafin illa dai iyaka ba mu da cikakken bayani akan tarihinsa kuma haka lamarin allah yake sai a ga malamin da ba sananne ba amma ya yi littafi littafin nasa ya samu kabuli shi dai wannan littafin akalla ya samu kabuli a nan ƙasar saboda ya kunshi abubuwa muhimmai musamman a ilimin tauhidi abin da ya shafi ilimin tauhidi musamman ya kawo yanda mutum zai fita daga wato matsayin takalidi domin ko masalan wajen ambatan sufofin Allah duk siffar da ya kawo yakan faɗi me ake nufi da ita sannan kuma ya kawo dalili akan cewa Allah ya sifantu da wannan siffa ya kawo daga dalili na hankali sannan kuma ya kawo dalili na naɓan wato daga ƙur'ani an cewa ƙuduratullah ta'ala baddalilu ala tasafi subhanahu wa ta'ala bil ƙudurati ya kawo dalili daga na hankali akan cewa lalle Allah ya suwantu da ƙurra kuma ya kawo dalili daga ƙur'ani cewa Allah ya suwantu da ƙur'a da ƙudura shi yasa ya zamo littafin ya samu karbuwa musamman a nan ƙasar to alhamdulillah za mu fara wannan littafin ya fara da kawo aya ta ƙur'ani bayan ya bismillah bismillah rahman rahim inna dina inda Allah islam addinin da yake karɓaɓɓe wajen Allah musulunci ba wani addini da Allah ya karɓa in ba musulunci ba a yau yanda a wata ayar ma a ƙur'ani ake faɗa wa man yattagi gaira lislami dinan falan yuqbala min duk wanda yace yana neman wani addini daban ba musulunci ba to Allah ba zai karɓa ba daga gare shi to so tambaya me ake kira addini menene addini jawabi abin da ake kira addini shi ne abin da Allah ya shar'anta shi ya tsara shi bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama na daga hukunce-hukunce to wannan ake kira addini don Allah ya ba da labari da abin da ya gabata ko abin da zai zo nan gaba to kenan wanda bai kunshi cewa lallai ai ba sai ya zama wannan zarar ba da gaskiya da shi ne yake addini amma abinda Allah ya faɗa wanda yake nuna ayi ko kar ayi to wannan ainihin ma shi ne shari'a shi ake kira shari'a shi dai yadda muka sani ita kalmar dinu tana da ma'anoni fiye da ishirin tana da ma'anoni fiye da ishirin inda za mu ga maula musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya waƙe wa'annan ma'anonin na addini ya kawo fiye da ishirin wanda duk ya ɗebe su ne daga littafin ƙabu shi yasa a irin wannan zaman da muke wani abin da muke fata a ciki shine kamar irin wa'annan littattafan ya zamo kamar irin nan a ringa fitar da ma'anonin addini ɗin daga ƙasa wato a yi ɗaba'i a sake bugawa bugun da zai zamo ba wai an yi ne dan ɗalibai ba an yi ne dan malaman da suke koyarwa Ah, saboda ɗalibi musamman yaro mai koyo kace za ka cunkushe shi da ilimai daban-daban ko ilimi sai ka kai shi nemi ka kai shi makura to ai ka hana shi koyan ma ai abin da ake kokari a sauƙaƙa ga ɗalibi abin da ake kokari a sauƙaƙa ga ɗalibi amma wanda yake malami ai shi ya kamata a yalwata iliminsa yawwa a yalwata iliminsa yanzu an faɗa wa ɗalibi kalmar dinu aka faɗa masa cewa abin da ake nufi da dinu ma shara'ahu Allahu ala lisani rasulihi ko nabiyihi min al-ahkami ai shikenan ya isar da shi sai da ya ɗan masa yan misalai kaɗan amma shi wanda yake mai koyarwa ta yi bukatu ya san me ma'anonin dinu ɗin ma a larabci ga don ya wannan ƙara yarwata saninsa ne kamar fatifatin lahi ina misalin abin da Allah ya shar'anta bisa harshen annabin sane daga hukunce-hukunce kamar sanin sufofin Allah a san cewa Allah ƙadiru ne a san Allah muridu ne a san Allah baƙin ne a san Allah hayyun ne a san Allah ƙayyumin ne والصلاة kamar sanin sallah والزكاة kamar sanin zakka ya za a yi wasu a menene zakka take wajaba suwaye ake ba zakka da duk sauran irin wannan to wannan shine addini ba shi kenan in ba ilimi ba addini tun da in ba ilimi to ya za a yi a san sufufin na Allah in ba ilimin ya za a yi a san ya za a yi sallah in ba ilimin ya za a yi a san zakka ko akan wata wajaba ya ake fidda ita
سوء a tambaya ما هي أمور الدين menene lamuran addini أي me ake علامات kira lamuran addini ai alamomin samuwarsa abubuwan da in sun samu za a ce addini ma ya samu amma in ba su samu ba za a ce addini bai samu ba Ah, جه jawabi أمور الدين lamuran addini أربعة hudu ne akwai abubuwa guda hudu wanda sai sun samu za a iya cewa addini ya samu idan zama ba su samu ba ko ɗaya daga cikinsu bai samu ba to sai a ce a iya cewa addini a nan bai samu ba duk irin yadda shi wannan wanda bai samu waɗannan sofin ba ya dage wajen ibada ko wajen mai ko wajen mai amma in bai tarar da waɗannan lamuran guda hudu ba to za a ce addininsa ba samamme ba ne صحة العقيدة na farko ingancin ƙudiri wanda nan gaba za a yi bayani akan me ake kira da ingancin ƙudiri Ehem, a ce abin da ka ƙudirce haka ɗin ingantacce ne wanda wannan yake nuna mana lalle a tsaya a gyara aƙida a gyara aƙidu ya zama ana da ƙudurce-ƙudurce waɗanda suke ingantattu نعم وصدق القسم abu na biyu gaskiyar nufi ya zama duk abin da za a yi Allah aka dosa Ya, ahan, duk abin da za a yi ya zama an yi ne don Allah Allah aka dosa والوفاء والوفاء bil ahadi abu na uku cikin lamura addini shine cikawa da alkawari addini alkawari ne tsakanin bawa da Allah shi yasa to bawa ya cika da wannan alkawarin ko bai cika ba inda ya cika to ya samu ɗaya daga cikin lamuran addini guda hudu sai a saurari kuma samun guda uku واجتناب الحد sai kuma nisantar iyaka mai addini ya nisanci iyaka kai ya ci iyaka ma'ana inda Allah ya shata masa kakka ƙetare to kai ya yarda ya ƙetare tilka hududun layi fala ta ta duha
سوء tilka hududun layi fala ta ƙara buha ma a wani wajen ko so tambaya ما معنى صحة العقيدة me ake kira da ingancin kudiri me ake kira da kudiri wanda yake ingantacce
جه jawabi معناه abin da الوفاء ake nufi da wannan aljazm shine a yanke بعقائد da أهل السنة kudurce-kudurcen ma'abuta sunna wanda wannan ana nufin ma'abuta sunnan ta hakika ba ma'abuta sunna 'yan bana bakwai ba wanda daga baya suka shigo da kiran kansu su ne ma'abuta sunna ah, wanda kamar irin nan kaga ɗab inda ake so a yi za a yi bayani me d- ake kira ahlus sunnati ne daga yaya wa'yansu can suka ari kalmar suka ɗora wa kansu ya zama su suke ganin kansu su ne ahlus sunnati har suna sunaye da haka menene menene kamatu sunnati menene menene da sauransu alhali sun bar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma No.
wannan ai abu ne wanda ba faro ba tun a zamanin sahabbai ma tun ƙarshen zamanin sahabbai an fara samun irin wannan an samu hawarijawa da suka bayyana suke ganin in ba su in ba su ba ba musulmi su kaɗai su ne musulmi a gaban sahabban manzon Allah manya wanda ana faɗar hikayar nan ta wani daga cikin hawarijawa yana masallaci na kufa can wajen asuba sai dina ali ya shigo da ganin sai dina ali sai ya ja aya ta qur'ani wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin yana nan sai dina ali sai da kai na annabi ne amma bayan annabi ka dawo ka yi shirka shi yasa duk aikin ka ya ɓaci yana nufin sayyidina ali sayyidina ali da ya ji shi sai ya amsa masa da wata ayat ta qur'ani fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la tahifannaka allazina la yuqinuna eh wa la tahifannaka allazina la yuqinuna ba komai eh wanda dai yace ba akan gaskiya muke ba za mu jure za a koma ga Allah za a ga wayi ba akan gaskiyar ba mu dai mun tabbatar abin da muke kansa gaskiya ne su tambaya ma ma'ana sidikin kasidi me ake nufi da gaskiyar nufi ja ji amsa ma'ana abinda ake nufi da gaskiyar nufi al'ibadatu shine a tsaya a yi ibada da niyya duk ibada da za ka yi ka yi da nufin ibada wal amali bil wal ikhlas.
amalu bil ilasi ai aiki kuma da nufin Allah duk aiki da za a yi zama Allah a don Allah aka yi shi wannan shine sidqul qasdi
su tambaya ma ma'anar wafa'i bil ahad me ake nufi da cikawa da alkawari ja jawabi ma'ana abinda ake nufi da shi imtisalu ma shine bawa amara ke biyayya ga baki ɗayan abin da Allah ya umarni da shi duk inda Allah ya ce i kaza to ya tabbata ya yi wannan abu
su tambaya ma ma'anar jitinabu me ake nufi ma ma'anar tinabil haddi wannan nazarin za a yi tinabu murafu ilaihi ai masa rafa ma ma'anar tinabil haddi me ake nufi da nisantar iyaka ja
ja ja amsa ma'ana abinda ake nufi da nisantar iyaka tarku ma na Allah wa amin shi ne barin baki ɗayan abin da Allah ya hani daga gare shi shi ma a wannan irin rubutun nan shi ma ishtirabi ya sa ma ma'ana tinabi duk can da jazma ne ma ma'ana sihatil qasadi ma ma ma'ana sihatil aqadi ma ma'ana sidqil qasdi ma ma'ana wafa'i bil ahli ma ma'ana tinabil haddi eh, ma ma'ana tinabil haddi duk da kasara ne murafi ilaihi ne a dukkanin su murafi ilai murafi ilai ko majruri ne sai mu tashi su ma huwa al-islam ko نعم Ah, sai mu tashi su ma huwa al-islam
اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هادي إلى صراطك المستقيم على هادي إلى قدره وجاهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام